عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحد قليل وداد العبد فيك تفاء ومدهوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي العليا ثنا وثناء فإنك يا ياسين طه محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب العرش المجيد لوضعته فإنك فوق القائنات سماء
ولم شيخ الاسلام الشيخ دارس الحوثي رضي الله تعالى عنه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ومن جنا قياما الله صلى الله عليه وسلم kafurai da suke cewa za ka mutu a huta annabi sallallahu alaihi wasallam ƴaƴansa maza dukan mutuwa suke yi saboda amma ƴaƴa mata suna rayuwa duk sun rayu har sun yi aure amma ƴaƴa maza tun suna ƙanana suke mutuwa wannan kuma wani wani wata hikima ce irin ta ubangiji don annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban annabawa shine shugaban dukkan halitta gaba daya idan dai annabi ibrahim ‘ya'yansa sun girma sun zama annabawa isma'il da ishaq in dai annabi ishaq ‘ya'yansa sun zama annabawa har goma sha biyu in dai annabi dawud ɗansa ya zama annabin allah suleiman in dai zakariya ɗansa ya zama annabi haya to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama idan ‘ya'yansa maza sun girma wani suna za su ɗauka ba annabi bayan annabi Muhammadu. To sai su rasa sunan da za su ɗauka sai Allah ya sa su rasu in suna ƙanana ya samu da ‘ya'ya maza da mata kamala kenan sallallahu alaihi wasallam sai Allah ke cewa to wai da suke cewa in in ka mutu za a huta gaji baka da magaji wanda zai gaji wannan abin naka in ka mutu za a huta marmarin mutuwanka da ake yi na menene eh je ka su shi kai za ka mutu su din ma ai za su mutu kullu nafsin za a katul mauti babu rai wanda ba ta mutuwa sai rai guda ɗaya wanda Allah yake kiran wai hazdirkumullah wa nafsahu Allah shi kadai ne wanda baya mutuwa amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai dandana mutuwa kamar yadda su kafuran ma ai su za su mutu إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ranar da manzon Allah ya kaura ranar litinin da hantsi hankali ya tashi a madina domin da sahabi ya samu sauki har yana kallon sahu sahu na sallah yana magana yana murmushi jama'a suka yi murna ai annabi ya samu sauki alhali ko jiya an an gamu da tashin hankali cewa ciwon na annabi din ya yi tsanani amma kamun safiya sai ya samu sauki ranar litinin din sai sai na bakar ya zo ya masa ban kwana ce ya rasu mun ga ka samu sauki mun ji dadi yau zan zan koma a wali wato yana da matarsa a unguwa ita habiba zai koma wajenta tunda annabi ya samu sauki zai koma wajen matarsa ta unguwa ba ta cikin madina din ba ya koma can hantsi kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi ya bar duniya sai tashi hankali ya faru wadansu sun ce ya rasu wadansu ce a bai rasu ba sai na ya ce duk wanda ya ce annabi ya rasu zan kashe shi annabi bai rasu ba yana nan sai mun yi ta jihadi mun kashe kafirai mun ɗauka musulunci to hankali ya tashi sai aka samu sai na bakar ya dawo ya dawo sai aka ce masa gafa abin da ake cewa ya faru ga kuma abin da umaru yake cewa shikenan sai annabi sai sai na bakar ya shiga daki ya tarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ya yaye fiskan annabi sallallahu alaihi ya duba ya sumbance shi ya ce ka riga ka rasu kamar yadda kowa yake rasuwa kana da gamshi lokacin da kake da rai kana da gamshi ma bayan baka da rai sai ya rufe fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya tafi masallaci ya ce ya hudu ba ina cewa umar kai shiru umar kai shiru umar kai shiru ya hudu ba ya shahada ya yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to innaka mayyitun wa innahum mayyitun innaka mayyitun wa innahum mayyitun وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على أجيبه فلن يضر الله شيئا ya karanta musu wannan awa ya ce dama Allah ya gaya mana wata ran annabi zai rasu ga dai ranar ta zo yanzu dai ya rasu man kana ya budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat man kana ya budu Allah fa inna Allah hayyu la yamut wanda yake dama yana yin ibada saboda muhammadu ne ya bari daga yau ubangiji sai ya mutu wanda yake ibada saboda Allah kuma Allah yana nan da rai annabi da ya riga ya isar da aika kuma ya rasu shi kenan sai sai na umar ya jefar da takobinsa ya yi hakura ya sallama cewa lalle a gaskiya ne annabi din ya rasu sallallahu alaihi wasallam da kuma aka zauna kamun nan mutanen madina sun yi taro sun ce to yanzu ga abin da ya faru su waɗannan mutane mu dama baƙi ne yanzu annabi ya rasu ya za a yi kenan su za mu bayar wa jagorancin gari ko mu za mu yi jagorancin gari daga ce to ai su baƙi ne mu ya kamata mu rike jagorancin gari suna yin wannan jariya sai ga sayyidina Umar ya zo da sayyidina Abubakar dukan su ba su lafiya a lokacin saboda abin da ya faru din sai suka ce me ya tara ko suka ce ga abin da ya tara mu sai sayyidina Abubakar ya ce haka ne kun faɗi darajojin ku a wurin Allah ku ne kuka saukar da mu ku ne kuke kulawa da mu ku ne kuka taimaki addini ku ne kuka yi fasa hakika gaskiya abin da Allah ya faɗa gaskiya ne haka din ne da yake ku ne mataimaka ai ubangiji ya ce ko mataimaka din ya ce ko ansaru din da ko da mu muhajirun ya ce ayyul zamattaqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ce ya ku mu'minai ku ji tsoron Allah ku hada kai da sadiqin to mu mu ne sadiquna din ulaka mus sadiquna ko kuma ku ne ulaka mu'min haqqan Allah ya umarci mu'minai su bi sadiqai yana cikin mu muhajirai za a dauki shugaba ko kuma ku zama masu taimako kamar yadda kuke a da kenan sai aka yi mubaya wa na abubakar saboda wannan magana da aka yi masa mubaya aka zauna ranar litinin talata annabi yana da ana shiga ana ta ana ta masa addu'a wato salati ana shiga ana fita ana shiga ana fita sai ranar laraba abbas ya kai jama'a haka zan bar annabin ba za mu masa kabari ba ne haka za mu bar shi ba za a masa kabari ba ne daga to shi kenan sai a yi masa kabari to wai za a kabarin za a mai da shi garin kakanninsa ne makka ko ko anan za a yi masa sai wani ya ce a yana jan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa su annaba duk inda suka mutu nan ake masa kabari to nan kenan za a masa kabari to shakku za a yi masa ko da nan ma aka yi jayayya nan dai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kaddara aka shimfiɗa katifa aka yi masa wanka aka sa shi linkafani aka sa shi to anan masu cewa da annabi yana magana da za a gan shi bayan da sai magana ai da ya fito ya yi ya raba wannan jayayyar salon saru da suke ja mu ne za mu zama shugabanni ko ko muhajirina annabi bai yi ba lokacin da suke jayayya za a kai shi makka ko za a bashi nan annabi bai yi magana ba lokacin da ce za a sai ko da annabi da ya za a ce wai wani ya ga annabi ya yi magana da shi san ba san asirin addini ba da su za su yi addini da sun bari haka din yadda ya faru haka ne daidai da addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ce man ittahada fa asaba fa law ajran man ittahada fa ahsa fa law ajrun wahid duk wanda ya ittihadi a cikin addini ya abin da aka nema cikin aya ba a samu ba aka nema cikin hadisi ba a samu ba kace to kowa je ya kawo tunaninsa yadda za a auna tunanin tsakanin wannan wannan abu da ya faru da ayoyi da hadisai to kowa ya kawo nasa shi na ake kiransa ittihadi to annabi ya riga ya nada mujtahidai yanzu kuma in ya fito yayi magana ko kuma yadda suke cewa wajen rabon gado da Fatima ta zo da ita da mijinta Aliyu da dan uwan baban manzo Allah Abbas suka ce da ina bakar ya bada dukiyar annabi ya gadon ta annabi Abubakar ya ce a'a ai annabi ya ce mu annaba ba a gado mu sai Fatima ta ce a to ina wa risu zamanu Dawuda ina ya risu ya risu binali Yaquba sai abubakar ya ce a ai ƴaƴan dawo da sun kai wajen goma sha tara ba a baci kowa ba sai sulaiwa don shi ne zai zama annabi shi ma da ke annabi ce ana yin annabi a bayan baban ki da ana da ki zama annabi maganar ba maganar dukiya ake yi ba nan da aka hakura domin saboda abu ya tafi daidai ita tana ɗauke da nauyin kurbaniya wanda kuma shi ba a wurin ba ita ce kadai mace guda ɗaya ta zama ta hau kurbaniya za ta rike wurin har wata shida don a sauƙi abubakar abubakar jikinsa ba zai iya ɗaukar tilafa ta zahiri da tilafa ta baɗini ba amma ta ma tana da jikin annabi ne tana jikinta mai ƙarfi don annabi ya ce ba da wata bidatun minni yankin jikina ne za ta iya ɗaukar kurbaniya na baɗini abubakar ko a rage masa khilafa na zahiri har zuwa wata shida daga wata shida ya tara su a cikin watan azumi farkon watan azumi tara su aka yi mata janaza abubakar ma bai sani ba zahiri sai aka ba da labarin ai faɗi ma ta rasu shikenan sai sai na ali sai kai a kira min abubakar amma yanzu shi kadai ba tare da kowa ba ya tashi zai je sai sahabbai suka ce a ba za ka je kai kadai ba sai Allah tun da yace ni kadai zani ni kadai zani ya zo wajen sai na ali yace ina yace abin da yasa na kira ka tun da wannan abu ya faru ana jayayya ko kai ne ko mu ne yanzu na son tabbatar maka dai ba za mu raba al'umman manzon Allah ba kawo hannunka daga yau na yi maka mubaya'a Sayyidina Bakar yana kuka sai yace ina roƙonka wannan abu kar ya kar ya kare a gidanka ka je masallaci cikin muhajirin ransar gaba ɗaya ka faɗi wannan magana sannan aka je masallaci sai na ali masa mubaya shi sai na abubakar din radiyallahu anhu wannan shine ayoyin da Umar ya ce shi bai kaman bai taɓa karanta waɗannan ayoyi ba kaman bai taɓa karanta ayoyin wata ranar annabi da ya rasu din nan ba kuma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taktasimun bayan mutuwa da kowa da kowa in an je lahira mutane kowanne ne za su yi kusuma ubangiji ya rabe musu kusuma su ya yanke musu shari'a su in an je lahira فمن الله ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين فمن لو ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين أتجن الظالمي ون الظالمين يفي mimman kazzaba ala Allah wanda yi wa Allah ƙarya yace Allah yana da ƴaƴa amma dukan su mata ne mala'iku kenan ko wanda yace Allah yana da ɗa duk dukkan mutum azzalimi ba azzalimin da ya kai kamar wanda yace Allah yana da ɗa ko yana da ƴaƴa haka kuma wanda yace Allah yana da abokan tarayya su ne dodanni duk azzaliman duniya ba su kai wannan ba to anan faman azlamu a qur'ani ya zo wajen shi- sau shida faman azlamu ya zo wajen sau tara a ka'ida kuma in ka ce babu wanda ya fi wane to ba za ka samu sake samu wani kuma ka ce shi ma haka ba amma duk maganar da ya guda ɗaya ce duk wanda ya ƙaryata manzannin Allah ko ya ce Allah yana da abokan tarayya duk azzalimi bai kai wannan ba dukkan su guda goma sha biyar din nan nafa guda uku nawa guda tara to dukkan su gaba da kan wannan magana ɗaya suke yi duk wanda ya ce Allah yana da ɗa ba azzalimi kamar sa haka wanda ya ce Allah yana da abokan tarayya ba azzalimi kamar sa haka duk wanda ya kare da annabawa bai yarda da maganar su ba duk azzalimin duniya ba kamar sa abinda suke karantarwa kenan wani zai man kazzaba Allah wa kazzaba bi shirki wanda ya karyata gaskiya aikan manzon Allah alqur'ani shine gaskiya sannan ya karyata manzancin manzon Allah da littafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutum dukkan azzalimin duniya ba wanda kai kamar sa wani zai man kazzaba Allah wa kazzaba bi shirki ya gaska ya karyata gaskiyar Allah in jaho lokacin da gaskiyar ta zo masa ita ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da addinin sa da alqur'anin sa wa kazabu ija ana ya zafi jahannama masalil kebiri su yi dai su karyata dai su karyata dai su yi karyan dai ai akwai jahannama tana nan tana jiran su jahannama ba ita ce aka shirya musamman don ta zama mazaunin kafirai ba ai tana jiran su ويدد الكافرين
والذي جاء بالحق وصدق بالصدق والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون والذي جاء بالصدق wanda ya- wannan wanda ya zo da gaskiya aika daga Allah da littafi daga Allah annabi kenan wa saddaqa bihi da wanda ya gaskata shi tun daga sayyidina Abubakar har zuwa sauran sahabbai har zuwa sauran tabi'ai har zuwa dukkan mu'mini har tashin kiyama ulaika waɗannan mutane hum sune almuttaquna masu tsoron Allah tunda ita wuta a uddalil kafirina masalil kafirina to ai aljanna kuma ne ce uddalil muttaqina aljanna tana jiran su an shirya ta domin su masu tsoron Allah na farkon su annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan abbakar sannan sauran sahabbai sauran duk wanda ya bi annabi ya gaskata shi لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين waɗannan masu tsoron Allah wanda shugaban su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk duniya gaba ɗaya farkon da ƙarshen sa shine shugaban masu tsoron Allah da wanda suka bi shi akan gaskiya har zuwa tashin kiyama wanda Allah ya shirya musu aljanna lahum ma yasha'una inda rabbihim duk abin da suke so gaba ɗaya na wurin Allah ubangiji su kuma zai ba su domin aljanna ma la tana da ma la ainu ra'at wala udhun sami'at wala qadara la qalbu mushrikan aljanna duk abin da abubuwan da suke cin aljanna waɗansu abubuwan ma mutum bai taɓa jin su ba ko wani kunne bai taɓa jin su abubuwan ba suna nan aljanna kuma ido bai taɓa ganin abubuwan ba suna nan aljanna kai abubuwan ma bai su taɓa faɗowa cikin zuciyar wani ba sai an je lahira a gansu wato mai shawo duk abin da suke nema yana da wurin ubangiji su zai hada su da duk abin da suke nema da mun ba shi wurin inda rabbim zalika yin haka a shigar da su aljanna a ba su duk abin da suke zo jaza'ul muhsina shine sakamakon dukkan wanda ya bi irin hanyar su ya kyautata tsakaninsa da bayin Allah ya karbi umarnin Allah da shi wa azinu inna Allah yuhibbul muhsinin ku kyauta Allah yana son masu kyautawa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani kuma suka kyauta tsakanin su da Allah ubangijin su suka zama an tabu da Allah ka annaka tarahu matsayin su suka kai in suna bauta Allah kamar suna ganin sa duk wanda suka bi wannan hanya har zuwa tashin kiyama to yana nan tare da su waɗannan manyan masu tsoron Allah wa yudi Allah wa rasula ulaka ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina washuhada was-salihin wa hak-
أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون يكفر الله عنه وأضرى ما عملوا ويجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون ويجزي أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون waɗannan mutane masu tsoron Allah nan wanda aka shirya musu aljanna da abin da yake cikin aljanna Allah ya yi musu gabaran abubuwan da suka aikata duka waɗansu sahabban sun musulunta ne bayan da su ji kafirci to dama abin da suka yi tun sun tun ba su musulunta ba wannan an riga an yabi al-islam ya ji kuma qablahu idan mutum ya musulunta duk abin da ya aikata kamun ya musulunta Allah ya yabe masa shi tun ran da ya shiga musulunci kuma in sun shiga musulunci in sun yi waɗansu kurakurai laifuka duk da Allah ya yabe musu gaba ɗaya ba za a kawo musu da kowanne ba لهم ما يشاءون عند ذلك جزاء المسلمين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي أمنوا أن ذلك غافر تامسو abubuwa munana mafiya muni wanda suka aikata wanda suka yi tsami kamar su musulunta a kuma laifukan da suka yi suna musulmi duk da Allah zai yafe musu yukabbir lanu azwar alladhi amilu wa yajamu ajrahum bi asri alladhi kanu ya'malun kuma Allah zai saka musu bi asri ma kanu ya'maluna da fiyayyen abin da suka aikata ka aikata abu yana da lissafi yana da lokaci an shigar da kai aljanna ba iyaka ba lokaci har abada ga an saka maka da biye da abin da ka aikata ke to abin da ka aikata yana lissafi har da iyakarsa amma aljanna in ka shiga har abada dan adam mumini mumini yakan shiga aljanna ne da kyakkyawan aikinsa da za mu ma ka bi amaluna amma in ya shiga aljanna aikin da yayi ba da iko ya rike shi don aikin yana lissafi kamar yadda masu haya idan lokacin da aka ɗiba na kuɗin da aka bari ya ƙare sai a fidda mutum koko ya ƙara kuɗi to saboda haka in an shiga aljanna ladan da yake lissafi ya ƙare ya za su yi ai akwai abin da zai riƙe su na har abada niyyatul mu'mini khairun min amalihi kowane musulmi ba shi da niyyar fita daga musulunci har abada kowane musulmi saboda haka ne ya shiga aljanna da kyakkyawan aikinsa sai an niyyarsa kuma ta rike shi har abada ba zai fito ba an saka masa tafiye da abin da ya aikata kenan to kafiri shi ba shi ma kafiri ai ya shiga wuta har abada zai zauna shi ko mai ya kai shi ai kafirin ce na dan na dan na dan shekaru ne ya aka sa shi wuta ya zauna kuma har abada to ai shi ma kafirin yanzu ya kace maza ya musulunci zai ce shi har abada ba zai bar addinin sa ba wato ba zai kafirce sa har abada ko to shi kenan in kafirce sa ya shigar da shi wuta kafirci lissafin sa ya kare sai a rike shi a cikin wutar saboda mummunan niyyar sa da yake ba zai bar kafirci har abada din nan wannan zai rike shi har abada din لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المسلمين كفر عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يدل الله فما له من حال lokacin da Khalid ibn Walid ya musulunta annabi ya tura shi je ya kakkashe manyan manyan gumakan nan na Qurayshawa ya dauki gata ya yana sara suna ce a a lalle ka saurari abin da zai same ka gumakan zaka taba ka saurari abin da sai sun haukata ka sai sun lalata ka sai Allah ya ce ai Allah ya isan mu bawansa gunki bai iya yi bai iya yi komai ba Allah ya isan mu bawansa alaysa Allah bi kamin abdu shi Allah ba za a ce ya isan mu bawansa ya isan mu dukkan bayinsa alaysa Allah bi kamin abdu wa yukhawifuna bil ladina min duni suna tsorata ka Ah, annabi suna ba shi tsoro suna ce zagin gumakan da kake na wani abu zai same ka zagin gumakan da kake na wani abu zai ya same ka Allah ya ce a'a Allah ya isa mabayinsa alaysa Allah bikamin abdahu wa yusawwihunaka suna tsorata suna tsoratar da kai billahi da waɗannan abubuwa bin duni wanda suke koma baya kayan tsafi kayan tsafi ba da kowa Allah ya fice dokar mu'minuna ai mu'mine ma sun dogara da Allah balle annabi da sahabbai yukhrijuna bil ladina min duni wa man yudlilillahu wanda duk Allah ya bar da shi fa ma lahu min hadin ba ya da wani wanda zai shiryar da shi in ba haka ba ga annabin Allah a gabanka ga Qur'ani a gabanka ana karanta maka wa kaifa takfuruna wa antum tuddi alaykum ayatullah fiikum rasulu ga annabi ga Qur'ani amma duk da haka kana bautar dodo kana kare ba dodo in za a zage shi ba kana bakin ciki wanda dai wanda Allah ya bar da shi ba wanda ya shiryar da shi ya abin nan zai faru Allah ya riga ya bar da su ba wanda yake da iko ya shiryar da su wa yuzillahu wa min had wa ya billahu
يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ومن يهد الله فما له مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام kamar yadda ka sani wanda Allah ya bar da shi ba mai ke shiryar da shi to wanda Allah ya shiryar da shi ko ba mai iya bar da shi kamar ya hadi Allah duk wanda Allah ya shiryar da shi to ma na wani mudillin ba za a samu wanda zai iya bar da shi ba inda Allah ya shirye ka ya baka takardar shiga aljanna na har abada to ba wanda zai iya ya juya hankalinka duk maganganun da ya faɗa ba za ka iya sallama ba ka bar musulunci ka koma kafirci ba kamar yadda wacce an bashi takardar shiga wata dara abada duk mai wa'azin da ya wa'azi zai ya fitar da shi daga kafircin nan ba zai iya fitar da shi ba Allah ya riga ya sallame shi ya zama dan wuta har abada wannan kuma Allah ya riga ya sallame shi ya zama dan aljanna har abada ba mai iya fitar da shi wa man yahdi lawarin mudil su yi dai a nesa Allah bai azizin zintiqam mai kafirci ya ta kafircinsa an yi an yi wa'azi ya iya bar kafirci mai zalunci ya ta zaluncinsa an yi an yi wa'azi ya iya bar zalunci fasiki bai fa- bar fasikancinsa ba an yi an yi ya iya bar fasikanci to ai shin Allah kan ba mai iko bane mai karya kafirai da azzalubai da fasikai shine mai ikon yin haka alaihi sallallahu bi azizin ai Allah shi ne mabuwayi wanda yake karya kafirai da zalibai da fasikai zintiƙamin ko mai yi ramuwa wa akan waɗanda suka cuci annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai Allah zai rama musu ya azabtar da kafiran masu kafirci masu cutar manzon Allah masu cutar musulmi ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر لهن كاشفات ضره أرادني برحمة هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تقول من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري وأرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي فعلى الله وليتوكل المتوكلون ولئن سألتهم أبو mamaki su kafiran nan da wallahi da zaka tambaye su man khalaqa samawati wal arda wa halicci sammai da ƙasai yake yi waɗanda abubuwan mamaki duka wani da biyu lamra wa yake yin komai da komai sai ce Allah kun yadda Allah ne ya halicci sama shi ya halicci ƙasa shi yake komai da komai komai na hannun da kun faɗa da baki to don me ya aiko manzonsa ko kafirci wa manzon kuke bin wani abun banza wai shi dodo la yaquluna Allah zan ce al- wallahi Allah ne yayi sama shi yayi kaza to durga sun ba da amsa can farkon sura sun ce ai abin da suke sa abin da yasa suke bauta dodan dodan wai zai cece su dai a gaban Allah kuma zai biya musu bukata shine suka sa shi tsakanin su da Allah nan ma ai magana su ta warware wata sun ce ba tashin kiyama to tun da ba tashin kiyama na rubu da neman ceto wani ma ya cece ku bai cece ma balle dodon banza kaga nan ba maganar su tawaro da maganar su Ah, sannan kuma an ce duk yarda Allah ne ya samu ya kasa shi ke gida komai da komai amma Allah ya aiko manzo sun ki su bi manzo suna bin wani abun banza kul fara'aytum ma tad'una min dunillahi ina tambaye ku ku bani labari ma da kuna min dunila dodannin da kuke bautawa wani Allah ah, in radani Allah bi zurrin hal hunna kaji ba zurri aw radani bi ramati hal hunna wasu gatu rahmati wai dodannin naku tunda kun yarda Allah shi ne ya halicci zaba shi ya halicci ƙasa shi yake rike da komai shi ke yin komai inda wani abu zai same ni na rashin lafiya ko na matsuwa ko na damuwa su dodannin naku za su iya yaye mini ba su da iko aw awararani bi rahmatin ko kuma bangiji na mai tsawo mai kasar nan mai komai mai kowanne wanda ya koni da wannan addini in radani bi rahmatin in yazo wani alheri in samu wani alheri ko nasara akan gafurai da duk abubuwa wanda nake ne nake so su dodannin za su iya hanawa ba su da iko a wararri biramatin har hunna musika su ramati dodannin za su riƙe ramar su hana ta isa ga wuri na bayan Allah ya aiko min da rama ba su da iko wani abin da za ka ce hudu kuna tsoratar da ni dodanninku hasbi Allahu Allah ya isa mini wa ala Allah fa liyatawakkal mutakkil qul qul hasbi Allah la ilaha illa hu babu wani abun bautawa sai Allah shi kadai a wara da yi biramatin haruna musu gasu rabati kul hasbi Allah alaihi ya tawakkalu mutawakkiluna Allah na dogara da shi kuma Allah wa mai taqilla kallu makharajan wa mai tawakkala Allah wa hasbuhu duk wanda ya dogara da Allah to Allah ya isa masa komai da komai kowa ma balle Annabi Muhammad da kansa wallahi bai ya tawakkalu mutawakkiluna al mutawakkiluna masu dogara da Allah su dogara da Allah قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم
ya qaumi malu ala makanatikum inni amil wa sawfa ta'lamuna man yati azabun yukhzihi wa yahillu alayhi azabun muqim ka gaya musu ya rasulullah tunda yanzu kun raba kun raba ta kun dinukum wa yadinu kowa ya nata su ba za su yi naka ba ko kai kuma sun baka shawara duk abin da kake so za su yi maka amma ka daina zagin dodo kai kuma kagi ka ce ko da ba wai abin duniya za su baka na dukiya da gidaje da mata da mai duk abin da yake so duk abin da yake so za su baka ba kai kuma ka ba da amsa kace da za su sa rana a hannuna na dama lokacin da take fitowa su sa wata a hannun haguna lokacin da yake faduwa ba an hada duniya ke nan gaba da an bani ba ba zan bar abin da nake yi ba ba zai wata nan wani ya ce za mu kuzi saura kaɗan za ku gane mayyati azabun da kuzi wane ne azabar duniya za ta same shi ya wulakanta ya kaskanta ya je lahira kuma shi azaba azabun mukim azaba ta dawoma har abada za ku gane ko ku ne eh ko mu ne su kafiran ne dai za su gamu da kunya a badar a kakkashe manyan su guda saba'in a riƙe wasu manyan su guda saba'in sai sun fashi kansu a to kunya ya tsaron kenan a duniya kamar su je lahira a yi musu azaba ta dawoma har abada
أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل
إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق من يتلف لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها وما أنت عليهم بوكيل يا رسول الله Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ni din nan saboda azam azama ta ya kawo nuna azamati inna mu din nan anzalna alayka alkitaba mu muka saukar muka da wannan littafi wanda yake ghayra zi wajin babu wani abun karkata ce inna anzalna alayka alkitaba linnas don ka shiryar da mutane ka gaya musu malu zira ilaihim wa la annahum yatafakkarun mun saukar maka da wannan littafi ne don ka gargadar da lillahi don ka gargadar da mutane wani da dai duk wanda ya ji wa'azin ka yi shirya wani nafsi ya yi wa kansa dabara alherin da zai samu da darajar duniya da lahira ya tabbata gare shi in ya yarda ya shirya din wa man zalla duk wanda ya bace yi karban magana ka yi karban addinin ka ya yi karban alqur'ani wa inna ma zillu alaiha shi ma ya bata ne bana'in kafircinsa zai tabbata a kansa wa ma anta alaihim biwakil ba mu sa ka ka shirya musu su shiryu dole dole ba kai naka inna ma alaikal bala kai dai ka yi ka isar da aika ka yi bayani naka kenan amma cusa musu imani a cikin zuciyarsu a dolar su wannan ba naka bane saboda haka fa inna ma alaikal bala wal mubin abin da yake kanka isar da aika da yin bayani kuma ka isar da aika ka yi bayani sallallahu alaihi wasallam wa man darra wa inna lillahi wa ma anta alaihi biwakil الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضي عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون yadda ubangiji ya gaya mana shiriya da bata duka yana hannunsa duk wanda Allah ya shiryar da shi ba mai iya bar da shi duk wanda Allah ya bada shi ba mai iya shiryar da shi ashe da shiriya da bata duka waɗansu abubuwa ne na tajallin jalala da tajallin jamala duk suna hannunsa Ah, da shiriyan da batan duk suna hannun sai yadda ya yi to haka kuma da suka ce wai yayi za ka mutu a huta muka ce ai su ma za su mutu din to Allah ya tawaffa da fusa in mutuwa ta zo Allah shi yake kashe mutane shi yana bautiya lokacin mutuwar rayuka Allah ya faɗa musu yi na mauti a lokacin mutuwar rayuka wallati lam tamut fi manamiha ha kuma wanda bata mutu ba lokacin mutuwar da bai yi ba Allah zai kashe ta da bacci wato mutuwa iri biyu ce akwai mutuwa in ta zo za a warware wa mutum jikinsa gaba ɗaya a zahiran ya zama ba motsi ba ji ba gani shi kenan an an tube wannan buhu dukkan mutum da ka gani in ka gan shi ba shi ka gani ba buhunsa ne ka gani shi din yana cikin wannan buhun sai ranar mutuwa ne za a juye buhun a kai shi kabari shi ko a ɗauke shi a kai shi inda ya cancanta in cikin azaba ne Allah ya kiyaye in cikin rama ne Allah ya sa da mu to an riga an juye dai wannan buhun to yadda mutum yake ya mutu lokacin da aka juye buhun gaba ɗaya haka kuma in yayi bacci nan kuma an tube masa rayuwa ta sama amma ba rayuwa duka ba domin idan mutum ya mutu an zahiran gaba daya ya daina aiki kenan ya tafi inda za shi jiki kuma za a kunne shi a cikin kabari shi ko mutum yaran yadda aikinsa yake haka yake zaune a wurin Allah a cikin barza haka kuma mutum ya yi bacci sai Allah ya zare masa rayuwarsa amma zai bar wata igiya wato wani zare tsakanin jikin nasa da ran nasa za a saki ran da ya ta yawo a cikin alawar malakuti yadda ya ga dama ya ta yawo amma akwai zare tsakanin rai din da jikin da yake kwance yana bacci za ka ji yana yi yi yi yi to wannan zaren shi ne ya hana a ce masa ya mutu amma ba duk wannan zaren da yake tsakanin ransa da jikinsa ba da shi da gawa duk ɗaya ne yadda in ka zo wajen gawa ba za ta ka zo ba in ka yi magana ba san ka yi magana ba ba ta motsi to haka ba wanda ya bacci in ka zo wajen sa bai san ka zo ba baya motsi baya yin komai iyaka shi gawa ne da ya shimfiɗe amma akwai zare tsakanin rai ɗin bai riga ya tafi akwai rai ɗin akwai zare tsakanin su da tseren da kwanansa ya kare sannan a mayar masa da ransa ya dawo cikin jikinsa don shi ainihin jikin dama kayan ƙasa ne aka aka tara aka gina shi da shi ubansa ya ci abinci uwarsa ta ci abinci abubuwa na na gero da dawa da masara da shinkafa da nama da mayuyyuka da magi da daddawa da abubuwa kayan ƙasa su aka ci aka tace ruwan maniyin aka hada aka yi mutumin da shi kullum hankalinsa yana tare da abin duniya don duniya ce ta kawo shi bayan ya zama maniyi ya zama gudan jini ya zama tsoka ya zama mutum bayan lokacin da zafi ya masa rai ta ɗauko rai daga fadan Allah sai a sa wannan jikin idan ya fito to sai zo zumuntar da take tsakaninsa da kaza ta fi yawa akan zumuntar da take tsakaninsa da fadan Allah inda aka ɗauko rai din ana nan ana nan in ya kai shekara sai a bashi yana zumunta da kaza yadda duk yayi ba a magana har shekara goma sha hudu ko sha biyar idan ya balaga to sai ce wani to lallai ka ba da haƙƙin rai din ka sha ba da haƙƙin jikinka amma rai baka ba shi haƙƙinsa ba sai a yanka masa sallah biyar a cikin awa ashirin da hudu to yana yin aikin rai yana yin aikin jiki idan ya yi aiki da jikinsa lokacin da ya farka daga bacci ya yi aiki da jikinsa har rana ta yi ya dawo ya ci abinci ya yi sallan azahar ya ba da haƙƙin rai kenan ya zauna ya huta la'azar kuma in ta yi sallah ya ba da haƙƙin rai kenan magariba in ta zo ya yi sallah ya ba da haƙƙin rai kenan isha ya yi sallah ya ba da haƙƙin rai kenan daga nan sai karfe wajen karfe goma sai a sallame shi a ce rai ya tafi ya huta wannan irin ɗauri ya yi masa yawa shi bai saba da ɗaure shi wuri ɗaya ba shi rai to wannan ɗauri ya isa a kwance shi ya tafi har awa shida daga nan kuma sai ya da a dawo da shi ya shiga cikin jikin don a taru a yi sallah idan an yi sallah an ba rai hakkinsa kenan sai a koma a shiga aikin duniya na neman abinci har awa shida laila libasan nahara mahajan dare ya kwanta awa shida rana kuma ya nemi abinci awa shida to idan lokacin bacci ya ce a raba su rai ya tafi wajen yawon sai huta da wannan wahala na ɗaure shi da aka cikin jiki jiki kuma a kwantar da shi ya huta rai din da ya sha girgiza shi ya sha girgiza shi abin da bai saba ba yanzu an bar shi an raba shi da rai mai yawan girgiza shi din nan ya kwanta kamar ƙasa ya huta to wannan shi ne bacci huwa alladhi yatawaffaqukum bil-layli wa ya'lamu ma jaratu bin-nahar Allah shine yake kashe mutane in lokacin baccin su yayi idan rai bai ajali bai yi ba sai ya dawo mun da ransu su tashi su aiki idan kuma ajali yayi sai ya mutu a shiga mutuwar ta gaba da yadin Allah ya tawaffala musayina mautiha wannan kuma har yanzu nan Allah ya ce shine yake kashe rayuka lokacin da za su mutu a wani wuri yace kule da wafaikun malakul mautil ladhi ukila bikum an wakilta a zara'ilu shi ne yake kashe ku lokacin da mutuwa ku ta zo a ayar suratu dan ami kuma ya tawaffatu su za wa la yufarrituna manzannin mu ne za su kashe mutum manzanni in an yi faɗi manzanni wanda za su kashe mutum to an faɗi mala'ika Isra'ilu kenan da mataimakansa wanda za su zo a daddanne mutum a zare masa rai sun yi aiki tare da shi kenan in an faɗi jama'a in kuma an faɗe shi shi kadai shi ne wakili shi ne shugaban kashewan an faɗe shi kadai amma har mala'ikun masu daddannewa har azra'ilun mai kashewa mutumin ba zai mutu ba sai Allah ya kashe shi Allah shi ne bai yi komai shi kadai subhanahu wata'ala sauran asbabu duka sababi ne ba ba su ne suke yin komai ba la tawaffara muzahina mautiha Allah ke kashe mutane lokacin da rayukansu ajalin su ya zo wanda fi lam tamut wanda kuma ajalin ta bai zo ba fi manamiya Allah yana kashe ta da bacci fa yumsiku allati alayka qada alayhi almauta idan wanda lokacin mutuwarsa yayi ajalin sa yayi sai Allah ya rike rai din ya raba shi da jiki kenan har abada wa fa yumsiku allati alayhi almauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamman ɗaya rai ɗin ko wanda aka aka karɓa aka rike don bacci sai ya sako shi ya dawo cikin jiki an dinga yi kenan shi ma har lokacin ajalinsa in yayi a kashe shi mutuwa ta gaskiya ne wala ilam da mun yi wa damiya ويمسك التي قضي عليها الموتى ويرجع الأخرى إلى أجل مسمى حتى لوكشن ده أجلي والنشيد أن لا يزال لوكشن ده ويرجع الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ولن أبو ودد هكا أنبتا نتيوا كافري بزي كافر دبا سي الله يازو مسلمي بزي مسلم دبا سي الله يازو كما mutum ba zai mutu ba in kwanakinsa bai kare ba sai dai ya bacci ya tashi waɗannan abubuwa duk da aka faɗa sun ishi ayoyi abun izina abun tunani liƙaumin ga mutane ya tafakkaruna masu hankali masu yin tunani
أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون أم اتخذوا من دون الله شفعاء ولو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون har yanzu abin mamakin su sun ce mu- an mutu ba za a tashi ba amma sun ce wai dodanni za su cece su wanda ba zai mu- ba zai a tashe shi bai na ruwansa da wani ceto balle masu ceto gaskiya ba balle dodanni ku da wadau ka nuna ya mai kuna shiyar wai na tambaya ku dodannin ko da ba su mallakar komai ko kuda ya sauka a kansu ba sa iya kore shi ba sa iya tafiya ba sa iya ji ba sa iya gani ba ba su mallaki komai ba wa kansu ma balle wa wani wala ya kiruna ko ba wasu abubuwa ne masu hankali ba a arhum arjulun yamshuna biya am lahum aynun yabdishuna biya am lahum ayunun yusiruna biya am lahum azanun yasma'una biya suna da ido ne na gani suna da kunne ne na ji suna da hannu ne na kamawa suna da kafa ne na tafiya ka san da ya tsaye ah, ba za mallaka komai wa kansu ba balle su mallaka musu wani abu to da kun ce ba za a tashe ku na roƙo da wani ceto in ko ba za a tashe ku ba
قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون قل يا ودنيا غبانا يا رسول الله الشفاعة جيتو duk gaba ɗaya lillahi na Allah ne kun lillahi shawar jami'a gaba ɗaya ceto na Allah ne sun ya ga dama ya baiwa manzanni su yi ceto annabi murshi ne farkon su manzanni za su yi ceto mala'iku za su yi ceto waliye za su yi ceto a cikin ayar ah, ah, ayar hemim ah, ma- mutane za- mala'iku za su yi ceto mutane za su yi ceto ayoyin qur'ani turori guda biyun nan za su yi ceto shi ƙur'anin kansa zai yi ceto muminai ma za su yi ceto amma duk sai Allah ya riga ya illa manazila lahu rahmanu wa qala sawaban sai wanda Allah ya yi izini wa wanda zai ceto an masa izini ko wanda za a cece shi sai ya faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamliku shaba la la yamliku shaba illa man ittakhadha inda rahmani ahadan ba mai samun ceto sai wanda yake da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama kuma shi mai ceto in annabi ne in sahabi ne in waliyi ne in mumini ne in qur'ani ne sai ya samu mai la ilaha illa sannan ake ce shi kullu lillahi shawar jami'an lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un kuma Allah shine mai sama shi ne- shine mai mai mallakar sama da ƙasa lokacin da aka ce da ni la yamliku na shay'an ba za mallakar komai to Allah shi ke mallakar sama da ƙasa da komai da komai da kowa da kowa lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un daga baya za ku koma ga Allah dukkan ku gaba daya وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون إذا أن أنبت الله kafure su hankalin su ya tashi ba sa son a faɗi Allah din nan balle fa in an faɗa ma sunansa ar-Rahman hankalin su ya tashi fuskar su ta lalace ta yayyanko ne jikin su ya lalace yankwani ba sa su ambaci Allah isma sat qulubul ladina la yu'minu bil akhirati wa idza zikra alladina min duni amma in an ambaci wani wadansu mutane ko wadansu dodanni ba Allah ba sai daga sun samu walwala sun samu nashara idza hum yastabjuna sai ga suna murna in ba Allah aka ambata ba amma da an ambaci Allah sai duk zuciyarsu ta yamutse ta lalace dukkansu ta yonkwane ta lalace jikinsu ya yonkwane saboda kin ba sa so su ji Allah wai za ki rabu la ilaha illallah yastakbiruna ba sa so su ji la ilaha illallah inna amma alladhina amanu wa tanma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tanma'innul qulub su ko mu'minai sai an ambaci Allah ne suke jin daɗi in ambaci Allah sai su ji daɗi su bance komai sai Allah ne na su mu'minai wa za dukkan kafirai dan ambaci Allah sai hankali ya tashi wa za su kallamin duniya za mu yi قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون يا رسول الله قل يا ودنيا غبانا كتي اللهم يا الله أبنجينا فاطر السماوات والأرض يا وند هل سمي da kasai ba tare da waɗansu ba sai da an ga waɗansu irin su kamu a gansu ba ya aliman ghaibi wa shahadati ya wanda ya san abin da yake bayyana da abin da yake boye Allah kenan an da takum baina ibadika fi ma kanu bi yakhtalifuna kai ne zaka yi shari'a tsakanin bayinka fi ma kanu yakhtalifuna bi abin da suka zamo suka suna jayayya a ciki yare ita ce a yanke hukunci mai gaskiya a kai shi aljanna wanda yake musulmi kenan mai ƙarya a kai shi wuta kafiri kenan shari'a kenan har dabbobi ma za a musu shari'a tsakanin su har dabba wanda take da kaho da wanda ba ta da kaho mai kaho in ya ta cuci mara kaho na je la'ira sai sun rama wa juna an gama tukuna sai a share dabbobin a ce musu kunu turaban ku zama kasa magana ku huta kare ku dabbobi sannan a zama shari'a wa mutane su ma a yi musu haka din Allah ya mana gafara alhamdulillah
mai tambaya na cewa Allah kara ma shehi karama yana tambaya ne kan sallan magaruba ita shi ne ya zo ya samu sallan magaruba raka ta karshe da ya tashi zai rama ya ce wayan nan guda biyun zai rama ne da fatiya da sura ko kuma a'a dai ne zai ka yadda zai yi yawa idan ya samu shirka a ji sun wuce masa masu masu sura da fatiha da sura su biyu sun wuce masa abin da ya samu Na'am.
na kar karshe wanda ba ta da sura din nan na'am to idan sun yi sallama shi zai tashi ba zai ce Allahu akbar ba Na'am.
Allahu akbar din nan da aka jaki ya zauna shine Allahu akbar din sa nasa ya tashi da karatu kawai na'am ya tashi da karatu a bayyane ya karanta fatiha a bayyane ya karanta sura a bayyane sai ya yi sallah idan ya yi wannan raka sai ya zauna ya yi raka biyu kenan dama in ya raka biyu zama ake yi ya hada wannan raka da ya samu wa kansa mai fatiha da sura a bayyane da raka da ya samu wajen liman murar mara sura ya hada biyu kenan sai ya yi tahiya idan ya yi tahiya sai ya sake taji da kabbara Allahu akbar ya karanta fatiha da sura a bayyane idan ya yi raka ya gama sai ya yi sallama abinda zai yi kenan alhamdulillah kan makalla sai tambaya ta biyu Na'am.
wannan tambayan ta fito daga wani wurin wani alkali ne ma bai sa suna ba To.
ya ce Allah kara mashe lafiya ya ce wani mutum ne da matan shi guda biyu to suna nan sai ya samu rashin lafiya to lokacin da yake rashin lafiyan matan shi suka ki kula shi sai 'ya'yansa suke zuwa suna duban shi su dai shi- sai da su je su gaishe shi su koma gida amma hidindimun duban shi 'ya'yan shi ne suka doki nauyin duba shi to nan da suka zo su matan sai mijin ya ce ya dube ta ya ce musu kowanne su ya tafi in ya samu miji ya je ya aure To.
to to shi kenan ana cikin haka sai Allah ya ma wannan mijin rasuwa eh to bayan da ya rasu Aha.
matan sun yi ta kaba to to yanzu ana magana ne wurin gado shin suna da gado ko ba su da gado suna da gado suna da gado
To, sai wannan bawan Allah sunan shi Nuruddin Faruk ya ce shi ya kai wani shekara goma sha biyar yana son ya karbi wazifa amma takacin shi ya hana shi amma yau ya zo yana son shayi ya bashi tarikar tijjaniya kuma shayi ya yi masa addu'a Allah ta wama da shi a
Ana ciki shi?
takacin shi takaci Yau, sake- sakewa ko a'a wato Shi ne sakaci ne. kai jama'a ba shi wannan mutum kadai ba na'am kowane mutum musulmi ba me yasa ba zai shiga daga tijaniya ba ne Allah ya kawo muku abu arha gashi nan Ab- masu kin dariga tijaniya ba irin ku bane a'a irin masu cewa siyasa ta bi sallah je ba kuriya ya bi kamsu salawati mata su fito su yi zina su yi karatu irin waɗannan ne makiya tijaniya ba ku ba ku ko me kuke jira ku karbi tijaniya ku istighfari ku rabu da zunubi da shedan ku karbi salatin annabi ku tare gidan annabi ku karbi la ilaha illallah ku yi mutuwa da la ilaha illallah wa wannan araha mai zai sa ka ka kasa karba don jin maganan makiyan wannan abin ku karbi dariƙar tijjaniya ku ji istighfari ku rabu da zunubi da shaitan ku yi salatin annabi ku tare wajen annabi ku yi la ilaha illallah ku tare wajen Allah ranar da za ku mutu sai ku rika faɗin la ilaha illallah amma in ba ku saba ba sai zagin mutane kuka saba in ku zo mutuwa sai zagin ne za ku yi ta har mutuwa ta zo ku karbi dariƙar tijjaniya zan faɗi sharadi duk wanda ya zai karɓi rigar tijjaniya Allah yana son a yi ta yana son mai yin ta ma bai ce dole ba ya ce fa mun ji hatta kaza ila rabbi sabila ya ce wasu kudin marabbi ga bukatan wasila idan mutum ya shiga ba zai fita ba zai rike ta ne har mutuwa domin saboda alkawari ne ya dauka ba a hada tijjaniya da wata dariƙa dari kuma da sun fi dari uku da goma amma ba a hada tijjaniya da kowace su sannan kuma ba zai je ziyaran wasu waliyai ba sai wanda suke cikin dariƙar tijjaniya amma dukkan waliyan Allah muna son su muna girmama su kuma zai kula da sallah daga da yin ta cikin jama'a sai dai abun ya gagara sannan zai girma iyayensa ya musu biyayya sannan zai rika wazifa cikin jama'a zikirin juma'a cikin jama'a in ya samu in bai samu bai shi kare ko ba a shanta ba duk wanda ya karbi wannan sharuɗa duk inda yake in ya ji wannan ya yarda to na ba shi da rigar tijjaniya ya je wajen mukaddami ya kama hannunsa ya gaya masa abin da bai bai- bai- bai bai- bai fahimta ba duk wanda ya ya yarda na ba shi
alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin sai addu'a akramakallah
an gare ko na'am akramakallah to Allah ya masa Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu Allah ya ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu da mu Allah ya saka wajen wani mu da alheri Allah ya samu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gyara lamarin mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya albarka da sallallahu alaihi wasallam sai ba addu'a wurin mu Allah ya biya bukatar mu Allah ya biya bukatar su Allah ya yi bala'i a Najeriya Allah ya kawo alheri a Najeriya Allah ya yi matsi da damuwa a Najeriya Allah ya kawo lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da walwala Allah ya ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye sharrin duniya da lahira albarka da sallallahu alaihi wasallam rabbil alamin الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
فإني فقير ضارع عند بابك الأذين وأرجو الفيض والفضل والجدى وما أن منكم راضيا بسواكم فقل لي يا محمود قل لي منتقى وهب لي مقاما فالتقى فرجونه أتبر أقطاب القبول من الورى بلا سبب مني مؤفى ومصطفى مبارك نسل المهتدين زويدنا مصونا عن الأعداء شاهد وجوههم ومحمود أفعال كريما على الأطاع بداي رسول الله أحمد الناصري وفاتح إقلاق الولال من اهتدى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا على كل مقتدى عليه صلاة الله ثم سلامه وأبقى قديما للأمين ومقتدى عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والساج الكرام ذوي الغلا